نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوأبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمعه في الصحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وإيالي ثلثا وأرد وأرد فيها ثلثا وفي رواية وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل إخوة الإسلام في هذا الحديث الشريف فوائد عظيمة منها أن الكرامة ثابتة للمؤمن فلا سبيل إلى إنكارها فالمسلم الحق لا ينكر الكرامة للأولياء ولكنه يفرق بين الآية والكرامة والسحر فالآية ما أيد الله بها نبيه والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى إكراما لولي من أوليائه والسحر ما كان من خارق عادة وجرى على يد فاسق فاجر مشرك والكرامة تكون على يد ولي والولي هو الذي يوافق الشرع لا يخالفه يفرد الله تعالى بالعبادة لا يدعو الناس إلى أن يعبدوا غير الله والولي قد يكون عاملا في عقله مدرسا في فصله طبيبا في إيادته تاجرا في سوقه حدادا أو نجارا أو خياطا أو أي أمل مباح في مكان أمله لأنه يراقب ربه سبحانه وتعالى ويؤدي حقه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الأئمة لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفها وقوفه عند الأمر والنهي ولهذا يوجد كثير من الناس يطير في الهواء وتكون الشياطين هي التي تحمله لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين ثانيا أن الإنفاق المحتاجين وتفريج كربات المسلمين تجارة عظيمة مع الرب سبحانه وتعالى وهي سبب من أسباب الرزق قال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم وفي الحديث فضل الصدق فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل والنفقة هي التجارة التي لا تعرف خسارة قال سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور واعلموا أن المنفق يدعو له ملك كل يوم وأن الممسك الشيء البخيل يدعو عليه ملك كل يوم فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم اعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا رواه الشيخان وأن المال الذي تقدمه صدقة هو الذي ستنتفع به بل هو مالك بل هو مالك الحقيقي فناشة رضي الله تعالى عنها أنهم ذبحوا شاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها فقال صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها واسمع إلى السؤال الذي تعجب الصحابة منه وسائل هو النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب, أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه فقال صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر أخرجه البخاري ولهذا كان سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى يكثر من الإنفاق فلامه بعضهم في ذلك فقال لهم أرأيتم لو أن رجلا أراد أن يرتحل من دار إلى دار هل يبكي في الأولى من شيء قالوا لا قال فإني مرتحل من الدنيا إلى الآخرة والصدقة تدخل الإنسان الجنة وتقي من النار فهي تبعد العبد من النار لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشك ولو بشك تمره أخرجه البخاري وهي تقي مصارع السوء كما ثبت في الحديث أخي المسلم لا تلتفت إلى ما يلقيه الشيطان إليك من وعده الفقر وأمره بالفحشاء لأنه قد يبدو للناظرين إلى ظاهر الأمور أن يد الخير المبذولة إلى الفقراء والمعطوفة على المساكين ما هي إلا صورة من تبديد الثروات وتضييع المدخرات وسبب في نقص رؤوس الأموال فكل هذا من وسائس الشيطان ومكايده قال سبحانه وتعالى الشيطان يئدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يئدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da su lizimci taƙawa domin su samu nagarta ta duniya da kuma ta lahira, su samu kyakkyawar rayuwa a duniya su kuma samu tsira a lahira. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ينقوى مسلمين الإمام مسلم الله يجين كي أغريشي ya fitar da ingantaccen hadisi daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda manzo alaihi salatu wassalam ya bada labarin wata karama wacce Allah ya yi wa wani daga cikin bayansa wanda wannan hadithi ya ɗauki fa'idodi masu yawa hadithi ne wanda makaranta ce mai cin gashin kanta na tabbatar da cewa idan za a fayyace abin da wannan hadithi ke ɗauke da shi za a yi hudubobi ba ɗaya ba ba biyu ba to shi ya sanya ya zama ɗan abin da muka ambata cikin fa'idodinsa a yau bai wuce fa'idodi biyu ba wanda akwai tili suna gaba insha Allahu ta'ala. Manzo Alaihi Salatu Wasalam daga cikin labarin da ya bayar a cikin wani hadisi, ya ce wata rana wani mutum yana cikin hamada ta ƙasa sai ya ji wani sauti a cikin wani gajimarai. abinda sautin yake faɗa cewa ku shayar da gonar ne. wannan mutum sai ya ga wancan gajimarai ya karkata ya koma wani gefe sai ya shekar da ruwan da yake dauke da shi ga baki ɗaya a cikin wani yanki mai baƙaƙen duwatsu sai ya ga cewa wata hanya daga cikin hanyoyin ruwa ma'ana kwari da yake tara ruwa ya tare wannan ruwan ga baki ɗaya wani bai fita daga ciki ba saboda haka sai wannan mutum da ya ji wannan sauti ya dunga bibiyar wannan ruwa sai ya ga wani mutum a tsaye a cikin gonarsa wanda wannan kwarin a cikin gonar wannan mutum yake wannan mutum yana ta rarraba ruwan da fatan ya sako baga wajinsa ya bude can in ya ga can ya cika sai ya datse can sai ya bude can ruwa ya tafi can yana ta wannan aiki sai ga wannan mutum ya iso kusa da shi wanda ya ji wancan sauti yace ya kai wannan bawon Allah ya sunanka sai ce suna nawa ne sai ya ji wannan suna wanda aka ambata a cikin gajimarai to sai shi wanda aka tambaya mai gona ya tambayi mai tambayar sai ce me yasa kake tambaya ta sunana sai ya ce ni na ji da kunnuwa na wani sauti a cikin gajimaran da ya zubar da wannan ruwa a gonarka abinda ake fada a cikin wannan gajimarai cewa shayar da gonar wane me kake aikatawa ka samu wannan matsayi sai ce to tunda dai har ka tambaye ni abinda yake faruwa duk lokacin da na kammala aikin gona amfani ya samu to zan kalli wannan amfani sai ya zama na kasashe kashi uku na yi sadaka da kashi ɗaya ni da iyalai na mu ci kashi ɗaya sai na sake mayar da kashi ɗaya ya zama shi ne abin da zan samu iri da kuma ɗawainiyar noma na gaba a wata riwaya ya ce sai in sanya kashi ɗaya a cikin uku ya zama na bai wa miskinai da wanda za su zo su roƙa da kuma wanda suke ‘yan tafarki yan wa musulmi a cikin wannan hadisi mai tarin daraja akwai fa'idodi masu yawan gaske kamar yadda na ambata wanda na tabbatar lokaci ba zai ba mu daman kalkale su ba fa'ida ta farko da za mu fahimta a cikin wannan hadisi cewa lallai babu shakka karama da Allah yake yi wa bayinsa masoyansa masu imani cikakken imani abu ne wanda yake tabbatacce ba ta yadda za a yi zama an karyata sabuwar wannan musulmi na kwarai baya inkarin karama da Allah yake girmama masoyansa da ita sai dai yana bambancewa ne tsakanin mu'jiza da Allah yake baiwa annabawa da kuma karama da Allah yake baiwa masoyansa da kuma abin da ya kasance wato ainihin sihiri malamai suna kasa khawariqul ada gida takwas suna cewa akwai abin da ake kira irhas wanda shine sharar fage wanda Allah yake yi wa annabawa kafin so mai yi masu wahayi kamar yadda gajimare yake inuwance manzo alaihi salatu wassalam tun ma kafin a so mai yi masa wahayi sannan akwai ita mu'jiza gagara koyo abin yin kalubale wacce Allah yake baiwa annabawa domin su yi fito na fito ga duk wanda yake inkari akan sakon da Allah ya ba su sannan kuma akwai ita karama wacce Allah yake girmama waliyansa da ita idan ka ce za ka yi magana akan karamomi tun daga lokacin sahabbai ko lokacin tabi'ai wallahi za ka yi watanni baka iya kure su ko ka kare su ba sai dai ka tuno wa'yansu ka kasa tuno wa'yansu sai na umar Allah ya ƙara masa yadda akwai lokacin da yana kan mimbari irin wannan lokaci ranar juma'a yana hudu ba juma'a sai aka zai yana cewa ya sariyatar jabal ya sariyatar jabal ya sariyatar jabal ya kai sariya ka gudu ka tafi ka ɓoye a wajen dutse sai na umar ya faɗi wannan kalma lokacin da yake kan mimbari lokacin shi sariya kwamanda ne daga cikin kwamandodin sai na umar yana iraki a wannan lokaci kun ga ba landline ballanta na mobile irin namu na yanzu Allah ya tsinkayar da sai na umar cewa ga sariya can magauta za su yi masa kofar rago saboda ka sai kira shi ya ce yi gudu kai da mutanenka ku je ku ɓoye a wajen wancan dutse Allah kuma ya ji yadda sariya ya tafi ya yi ainihin kan dagarki da wannan dutse kuma Allah subhanahu wata'ala ya tserar da su kaga wannan karama ce ta sayyidina Umar da kuma karama shi kansa Sariya Allah ya tsinka da sayyidina Umar ya faɗi wannan magana Allah ya isar da wannan sauti zuwa kunnan Sariya kuma ya ɗauki wannan shawara nan take kuma Allah ya bada mafita misalai irin wannan ba za ka iya lissafe su ba wanda Allah ya yi wa sahabbai da kuma wanda Allah ya yi wa sauran bayan Allah na ƙwarai wanda har yanzu abin ba ƙarewa ya ba sannan akwai kuma i'ana wani agaji wanda Allah zai ba wani daga cikin muminai matsayinsa bai kai wulaya ba to amma zai shiga wani rintsi wata takura Allah sai ya kawo masa taimako ta inda baya zato wannan shi ma Allah yana wasu daga cikin bayansa na ƙwarai shine al'i'ana sannan akwai al'ihana wulaƙantarwa da Allah kan yi wa kangararru wani kangararre ya nufi wani abu Allah sai ya mu'amalance shi da kishiyar wannan kamar abin da Allah ya musailima wanda ya da'awar annabta rijiyar garinsa ruwan zartsi ne kamar kana shan kanwa to tunda ya ce shi annabi ne suka zo suka ce to tunda annabi ne kai yi mana addu'a ruwan nan ya koma ruwan daɗi sai ya sunkuya ya yi tofi a ciki sai Allah ya kafe ruwan gaba ɗaya to kaga da baki kirin gara baki baki gara ruwan zartsi da a ce an rasa to nan ihana ce Allah ya masa wulakanta shi aka yi so sannan kuma akwai istidraji shine shigo shigo ba zurfi wani kangararre ya dunga fitsara da rashin mutunci duk abin da ya nufa kuma Allah ya bashi nasara akan wannan duk abin da zai faɗa Allah ya tabbatar da wannan abun kuma fajiri ne kangararre ne wanda ba san addini ba sai su ɗauka cewa wannan mutumin kirki ne a wajen Allah sannan akwai sha'awaza shine surkulle irin wa'inda wasu suke yi kaga sun yi surkulle sun yi rufa'ido sun nuna kaza kaza ne kuma wannan abun ba gaskiya bane ba sannan akwai sihiri wanda zaka samu kuma an bar Allah an hada kaza da kaza abin da zai fitar da mutum daga addinin musulunci domin ya tabbatar da wata bukata yayi wani abu wanda zai dauki hankali kuma ya zama ainihin ya bada mamaki to saboda haka kenan abinda ya wajaba shine mu gaskata cewa akwai abin da Allah ya mu annabawa shine mu'jiza shine ake kira aya sannan akwai kuma karama wacce Allah yake waliyansa sannan kuma akwai abubuwan da suka biyo baya kamar yadda na ambata saboda haka idan muka ce sihiri shine wani abu wanda zai zamo ya saba ma al'ada amma sai ya faru a hannun wani fasiki wani kangararre wani wanda yake yi ma Allah tarayya to wannan ba a izina da cewa mutumin kwarai ne lokacin da wannan abin ya faru tattare da shi a garin nan akwai mutumin da aka yi in ya ga dama kuna zaune sai ya cire kan sai aje a gefe kuna hira sai ya nuna ma ka'aba kuna hira sai ka gaishe a cikin kwalban lemon da take gabanka gida dawa sai suka dauka cewa waliyi ne shi kuma tataccen dan tsubbu ne dan sihiri wanda yana yin abubuwa wanda suke fitar da mutane daga addinin musulunci saboda kenan ba kowane karkul ada yake zama girmamawa da Allah yake bawa ba akwai shigo shigo ba zurfi akwai kuma sauran abubuwan da ya zama ainihin na ambata saboda haka kenan Allah subhanahu wataala yana samar da karama wanda yake gudanar da ita hannun wanda cikin masoyansa wanda yake ainihin mai bin Allah sau da kafa idan muka ce waliyin Allah shine wanda ya dace da bin dokokin Allah sau da kafa yana aikata umarni yana nisantan hani baya yi wa dokokin Allah karan tsaye da ganganci sai dai gajiyawa ta dan adam yana kadaita Allah ta fuskan ibada bai kiran mutane zuwa ga bautata ma wani Allah subhanahu wataala saboda haka kenan waliyi ba babban riga bace ba alkabba da rawani bane ba zama kan buzu ko tabar makaba wannan ba shine walitaka ba walitaka sifa ce wadda idan ta haɗu guda biyu kamar yadda za mu ambata to ka riga ka zama wali kenan za ka yi samun wali a gonarsa waliyin Allah ne amma shi zai duka ya yi noma ya haɗa gumi ila ma fatanya ta yanke masa ƙafa amma kuma waliyin Allah ne za ka samu waliyin Allah a aji yana koyarwa ƙila ma alli ne a hannunsa ba maka ba yana gurzawa ƙura na cika masa hanci kuma waliyin Allah ne subhanahu wata'ala ka yi samun waliyi a asibiti likita ne wanda yake mai fida mai tiyata kuma waliyin Allah ne a wajen wannan aiki nasa za ka yi samun waliyin Allah a kasuwarsa yana kasuwanci ɗan kasuwa ne amma waliyin Allah za ka samu waliyin Allah makeri waliyin Allah masassaƙi waliyin Allah masaƙi waliyin Allah magini waliyin Allah a cikin duk wani aiki daga cikin ayyuka na neman halak saboda ya kiyaye haƙƙin Allah a cikin wannan aiki nasa kuma ba zai yi tozartar da sallah ko wata farilla a cikin wannan aiki nasa ba yana cikin aikinsa da ya ji an kira sallah to ya ajiye wannan aikin sai ya je ya kammala sallah da dukkan abin da sallah take bukata sannan ya dawo zuwa ga wannan aiki nasa ba zai yi dungusha ba ba zai yi cin amana ba ba zai yi ha'inci ba ba zai yi burun burun ba Allah yake kallo ya san yana kallonsa ainihin akan wannan aiki nasa to haka nan waliyin Allah subhanahu wata'ala yake kasancewa Allah sai yake cewa ku saurara masoyan Allah babu tsoro tattare da su sannan ba za su yi bakin ciki ba ma'ana wannan sharuɗan guda biyu su ne sharaɗin waliyi Allah sai ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun sune wanda ya zamo sun yi imani kuma sun kasance suna jin tsoron Allah taqwa da dukkan sharuɗanta imani da dukkan bangarorinsa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi duk wannan ɓangaren ka zamo masani a ciki ba ba gidaje ko jahili ko kidakume ba ka san su irin yadda ya kamata ya zama anifin an sani to sannan kuma ka zamo mai takawa mai bin Allah sau da ƙafa to Allah sai ke cewa waɗannan suna da wani albishir suna da wani farin ciki a rayuwar duniya da kuma ainihin alahira kuma ba za a iya canza kalmomin Allah subhanahu wataala ba kuma wannan shi ne ainihin babban rabo. Ibn Taymiyyah Allah ya jin kai a gare shi yake cewa magabata sun faɗa sun ce da za ka ga mutum yana tashi a sama kamar yadda tsuntsu yake tashi ko ka gan shi yana tafiya akan ruwa to kada ka rudu da shi har sai ka kalli tsayuwarsa akan umarnin Allah subhanahu wata'ala da kuma hanin Allah kada ka rudu da duk wannan bula da wannan fenti da za ka gani tattare da shi kada ya ɗauke maka hankali kada ya zamo ya ruɗe ka domin da yawa ana samu daga cikin mutane wanda za ka gan shi yana yawo a sama alhali shaiɗanu ne wanda suke cilla shi na sani cewa yanzu da akwai social media da yawa sun bi irin waɗannan ka ga mutum da babban riga da rawani sai ka gan shi kawai ya tashi sama ya rike kwagiri gashi nan yana yawo a sama kuma ƙarshe da za karanta kursiyu sai ka gashi zarne ki ƙarya ne shedan ne kawai ya maka rufa ido kana ganin gashi nan kamar an daga shi dama jahilai ki da kumai irin su ne ake ruda domin ya zama an wasa shi abin da yake cikin ainihin ajihun su to saboda haka wannan abun ba shine alama a ga mutum yayi wani abu wanda zai rudi mutane wani ya daga hannu sama in ya bude sai kaga zinarori wani yana zaune yana jawo hannunsa daga cikin riga sai kaga wata dabba daga cikin dabbobin jeji to duk wannan rufa ido ne ba karama bace ba wani zaka samu sihiri ne wani ma sai an rabu da addini baki daya sannan wannan bukatar za ta iya biya daga cikin fa'idodi wanda muka koya a cikin wannan hadisi yan uwa musulmi cewa ciyarwa ga bayin Allah mabukata da kuma yaye damuwar musulmi to kasuwanci ne tare da Allah subhanahu wataala kuma sababi ne daga cikin sababi na sabubban samun arziki Allah subhanahu wataala ya bamu tabbas yace wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda za ku ciyar da shi saboda Allah to Allah zai maye maka gurbin wannan Allah zai iya maye maka gurbin a duniya ya zama tukuici kuma abin da za ka samu a lahira yana can babu abin da ya ragu a ciki alkawarin Allah gaskiya ne sai dai idan baka cika sharuɗa ba al-imamun nawawi Allah ya jin kai a gare shi da ya zo a sharhin wannan hadisi a cikin sahih muslim sai ce a cikin wannan hadisi akwai bayanin falalar sadaka da kuma kyautatawa ga wanda suke miskinai da kuma wanda suke ainihin matahiya sannan yan musulmi ciyarwa kamar yadda muka faɗa kasuwanci ne wanda bai san asara ba duk ɓarewarka a kasuwanci ka siyo ka sayar a gida ko a waje ba kullum za ka ƙirga riba ba wata ran za ka ci riba wata ran ba yabo ba fallasa wata ran ma ka faɗi wani lokacin ma ka faɗi har ka hantsila inda kasuwanci ne haka yake to amma ita ciyarwa kasuwanci ne wanda babu asara babu gara babu zago wannan kuma da nassin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala yake cewa tabbas wanda suke karanta littafin Allah suna bin littafin Allah sau da kafa kuma suka tsayar da sallah kuma suka ci yadda abinda muka azurta su a bayyane da kuma a koye to wannan suna fatan wani kasuwanci wanda ba zai taɓa samun tasgaro ba domin Allah zai cika masu ladaddakin su tif-tif sannan ma ya daɗa masu daga falalarsa domin Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan godiya ne mu sani ƴan uwa musulmi duk mutumin da yake ciyar da dukiyarsa duk wani duniya zai haɗu da kyakkyawar addu'a ta mala'ika haka nan mutumin da ya zama makomaro wace furar danko shi ma duwuni zai haɗu da bakar addu'a a wajen mala'ika. Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito hadisi daga manzo sallallahu Alaihi wasallam, manzo Allah ke cewa babu wani wuni da bayi za su wayi gari, face sai mala'iku biyu sun sauka, ɗayansu ya ce, “Ya Allah, duk mai ciyarwa ka ba shi ninkin ba ninki, ɗayan ya ce, “Ya Allah, duk wanda yake mako marowaci, to Allah ka taɓar da dukiyarsa.” Wannan hadisi Bukhari da Muslim su ne suka rawaito shi kai kasancewa ko wasu alaran momi masu jin tsoron Allah aka ce duk wulin duniya za su yi maka addu'a to ana sarin wannan addu'a Allah zai karɓa ta ballantana mala'iku wanda la yasuna Allah ma amarahum ba sa saba ma Allah abin da ya musu umarni shi yasa malamai suka ce idan mutum ya zamo marowaci mako har ya ga yana samun yalwa to ana masa shigo shigo ba zurfi ne domin ya rubuta ramin da ba zai iya fitowa ba Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu ka sani ya kai dan uwa musulmi duki yadda ya zama ka gabatar ita ce wacce zaka amfana da ita kai wannan ma ita ce dukiyarka ta hakika uwar mu'minin na Aisha Allah kara mata yadda take ta wata rana sun yanka akuya sai manzo alaihi salatu wasalam da ya shigo bayan dan lokaci sai ce me ya rage daga cikin wannan akuya Anaisha take cewa sai muka ce ai karfata ce kadai ta rage sai manzo Allah ce komai ya ragu sai dai wannan karfata ita ce aka rasa mana abinda muka ci shi muka rasa amma abinda muka sadaukar wannan shi zamu samu ya kai dan uwa musulmi karkade kunnuwanka ka ji tambayar da manzo Allah yayi wa sahabbai wanda su ma suka yi mamakin wannan tambaya mai tambayar shine manzo alaihi salam yake tambayar sahabbai ya ce wanne ne daga cikinku dukiyar magajinsa ya fi so sama da dukiyarsa sai gaba ɗaya suka ce ya ma'aikin Allah babu wani daga cikinmu face ya fi son dukiyarsa sama da magajinsa sai manzo alaihissalam ya ce dukiyar ɗan adam ita ce wadda ya gabatar aikin alheri amma wacce ya bari ita ce dukiyar magajinsa imam al-bukhari shi ya fitar da wannan hadisi shi yasa ɗaya daga cikin magabata Sa'ad ibn Abdullahi Tustari ɗaya daga cikin bayin Allah masu tsantseni wanda ya rasu a ƙarni na uku kusan ina jin ɗari biyu da tamanin da uku ya rasu, mana yanzu shekara sama da dubu da ɗari ɗaya. To shi wannan bawan Allah mutum ne wanda abubuwa ba sa zama a hannunsa yana yawan ciyarwa yana yawan taimako sai mutane suke ta zarginsa cewa haba kai ka fai ba da abubuwa za ka talautar da kanka sai ce to bari in tambaye ku. yanzu da za a ce wani mutum ya gina sabon gida yana so ya yi ƙaura daga wannan tsohon gida zuwa sabon gida kuna jin zai bar wani abu mai mahimmanci a tsohon gida suka ce a'a duk abin da yake so zai tarkata shi ya koma sabon gida tare da shi sai ce to ni ina ƙoƙarin ban kwana da duniya ne zuwa lahira to shi yasa duk abin da yake mai mahimmanci a wajena nake ƙoƙari na ga cewa ainihin na tura shi zuwa lahira ta yan uwa musulmi mu sani cewa sadaka tana shigar da ɗan adam aljanna kuma tana kare mutum daga shiga wuta kuma tana nesanta bawa daga ainihin azaba shi yasa manzo alaihi salatu wassalam yake cewa ku ji tsoron Allah ku yi abin da zai kange ku daga wuta ko da ainihin tsakin dabino ne kuma sadaka tana kawar da abubuwa na bacin rai da damuwa wannan wato zai wahala kaga wani abu da za ka gwada kamar yankan wuka kaga tasirinsa irin sadaka bari in faɗa muku wani abu rana ita yau aka ɗaura auren yarinya wajena a masallacin nan mata idan sun ji wa'azi wani lokaci sukan ɗabbaka sama da maza a satin ɗaurin auren sai na ga matan gida suna ta yin sadakoki suna ta aikawa makarantu haka na yara sai na ce sadaka kuke suka ce ba a ce min komai ba sai bayan ɗaurin auren ina jin jiya ko shekaran jiya sai wata magana ta zo likita ina fatan dai sace-sacen da aka faye yi kun san galibi idan an haɗu wannan taron ɗaurin auren sai kaji an sace ma waccan waya an sace kaza an sace kaza kayan gida kayan baki suka ce wallahi da wannan niyyar suka yi wannan sadakar bakin nan sun zo sun tafi ba wanda ya rasa allura mu ma ba mu rasa allura ba kuma duk wanda suka tafi sun zo lafiya su koma lafiya ni a waje na wannan tasiri kyakkyawan niyya ne ta sadaka kuma komai kankantarta saboda mun yi wasu a baya da ba a yi wannan tunanin aka yi ba an samu wannan sace-sacen amma yanzu Allah sai ya nuna mana aikace saboda haka sadaka tana daga cikin abin da yake kare dan adam daga fadawa mummunan hali halin da baka so kuma tana daga cikin abin da yake fitar da dan adam daga hali wanda yake ainihin mummuna yan uwa musulmi babu lokaci da za mu kalkare wannan abubuwa saboda yanayin lokaci muna da ɗaure-ɗauren aure da kuma ainihin wa'insu saƙonni dole mu taƙaita a nan wannan hadithi daga cikin fa'idodinsa tuli guda biyu ne su ma biyun ba mu kai su ƙarshe ba ku biyo ni bashi rana ita yau insha Allah ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya abin da muka faɗa na daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu na daga baki ɗaya ya ba mu ikon aikatawa abin da muka faɗa na kuskure wannan gajiyawa ce kuma daga shekan ne Allah ya yafe mana ya ɗora mu akan daidai da ƙarshe yan uwa musulmi a wannan rana mai tarin daraja a wannan masallaci namu na sasif muna roƙon addu'ar ‘yan uwa ga makarantar mu ta legal makarantar legal fitacciyar makaranta ce kuma uwa maba da mama na tabbatar mutanen cikin kano bizzat da ma wasu daga cikin makauta to makarantar legal tana da falala a kansu a cikin mutum ɗari da za ka samu a kano kusan tamanin a cikin ɗari sai ka samu ko da ya yi makarantar legal ko wanda ya karanta da shi ya yi makarantar legal ko kuma a'a ya amfana da wani abu na makarantar legal ita ce cibiyar shari'a ta aminu kano ko kuma kwalejin shari'a ta aminu kano to wannan makaranta ta mai yanzu babban abin da yake damunta shine yawan sace-sace sace-sace na rashin mutunci tun daga ababen hawan malamai abu ya tsallaka kuma kwamfutoci abubuwa na ofisa har ma ɓangaren admin yanzu satar ta sake falsama to yankuwa muna roƙon addu'arku wanda suke mana wannan sace-sace wanda suka zama masu shiriwa Allah ya shiryar da su ya hana su wannan mummunan abu wanda ba za su shiru ba Allah ya tona asirinsu Allah ya fallasa su kuma ya hana su kwanciyar hankali don gaskiyar lamari kai farmaki makarantar addini ko masallaci da nufin sata cin zarafin addinin musulunci ne makaranta in baka kai mata ba bai kamata ce ka dauke wani abu ba wanda kai in baka shiga cikin ta kai karatu ba to sai ka amfana da wani wanda ya karatu akwai wanda kila bai je yi karatun ba bai amfana da karatun ba amma ya amfana da abun hannun wani malamin makarantar ta fuskar rayuwa irin wannan ba za ka yi lissafa ba kuma shugaban makarantar nan Allah ya saka mai da alkhairi na iya kokari Uh, Profesa Balarabe Abubakar Jakada yana iya kokari a wajen inganta makarantar amma wasu suna ta kokari su ga sun kassara malamai sun kassara makaranta ta hanyar sace-sace saboda muna roƙon addu'ar ku masu wannan sace-sace Allah ya bankado su Allah ya gaji yadda su ya tona musu asiri wanda za su gane Allah subhanahu wataala ya gane su ya shirye da su akwai wata baiwar Allah wacce take kan gwiwa ana roƙon addu'ar mu gare ta muna mata addu'a Allah ya sauke ta lafiya, Allah ya bada abun haihuwa na kware namiji ko mace, duka mata da suke wannan hali muna masu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sauke su lafiya ya bada abun haihuwa na kware. ‘Yan wa musulmi akwai wato ainihin Sheikh Abdulrashid Hidayatullah, wanda shi ne shugaban Majalisar Kolin Addinin Musulunci ta Najeriya. To Allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa a wannan satin da wanda muke roƙon addu'a ku Allah ya gafarta masa Allah ya fi laifukansa abin da ya daidai Allah ya cika masa lada kurakure Allah ya fi masa a daidai lokacin muna roƙon addu'a ku ga babban malaminmu Professor Bashir Ali Umar na Alfurqan wanda shine aka ɗora ma nauyin shugabancin wannan ainihin majalisa ta koli ta addinin musulunci dama shine mataimakin shugaba wannan bawan Allah yana buƙatar addu'o'inmu a nan masallaci da ma duk sauran lokutan addu'o'inmu malaminmu ne cin nasararsa cin nasararmu ne feluwarsa ta mu ce muna roƙon Allah ya riko da hannunsa Allah ya iya masa kada Allah ya bashi da dabararsa ko iyawarsa duk abin da zai zama cin nasara to Allah ya tsinka yadda shi ko ya tsinka yadda na kusa da shi ba shawara kuma ya bashi ikon aikata kuma ya sa a ci nasara duk abin da zai zama cikas gare shi Allah ya nesa tashi daga wannan abun Allah ya riko da hannunsa Allah ya biya bukatocin alheri sannan abu na kusan ƙarshe yan uwa musulmi yan uwan falastinawa suna buƙatar ninkin ba ninkin addu'o'inmu duk wanda yake kallon social media yana ganin abin da yake faruwa ga wannan bayan Allah ya Allah ka kawo musu agajin gaggawa ya Allah ka ɗauke wannan zalunci da ake musu ya Allah ka rufe wato ainihin wanda ka karɓa cikin su Allah ka sa shahidai ne Allah ka yafe laifukan su marasa lafiyar su Allah ka ba su lafiya ya Allah wanda suke zaluntar su Allah ba su fi ƙarfinka ba Allah ka jarrabe su da musibin da suka fi ƙarfinsu Allah ka ɗora musu bala'o'in da za su shagaltar da su daga cutar da bayinka ya Allah ka taimaki waɗannan bayin Allah raunana musulmai ya Allah ka kawo agajin ka gare su Allah ka zama gatan su Allah ka ɗauke musu damuwa da takura yan uwa musulmi duk wunin duniya sai ka ji an kashe wasu sai an kashe wata yara manya usra bi akmal ya sai a share ta wuni daya shin dan Allah idan yan uwan mu ne na jini yayunka kannanka ya zaka ji a rayuwarka dan adam ya zama yana gudun gijira karkashin gurgurzun gine-gine ba abinci ba ruwan sha kuma bai taka bai zubar ba laifinsa kawai shi musulmi ne saboda ka kada mu kasa daga yi musu addu'a dan uwanka musulmi in baka iya bashi wani abu na ajibu ba to kada addu'a ka ta yanke daga gare shi muna roƙon agajin Allah gare su yan uwanmu na Sudan Allah ya ƙara ƙarfafar su kamar yadda muka san cewa an dan samu sauki na zubar da jini to Allah ya haɗa kansu Allah ya kori shedan a tsakanin su Allah ya ba su gwamnati ta haɗin kai ta zaman lafiya da lumana Allah ya dawo musu dukkan alkhairan da muka sani musamman na abin da ya shafi harkar neman ilimi da kuma ilimin ilimantarwa yan uwa da yawa sun roki addu'o'i babu lokacin ambaton abubuwan ɗaya bayan ɗaya Allah ka san wannan bayi na kamar sa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda kuma suke son da su muna roƙon Allah gafarta musu laifukan su Allah subhanahu wataala ka kula da abubuwan da suka bari mu kuma Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe ka yi mana kyakkyawan ƙarshe ka sa mu cika da imani ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu damana mai albarka iyayen mu wanda suka rasu Allah gafarta musu wanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani Allah ka shirya mana ƴaƴan mu mazan su da matan su ya Allah ka allikinta shugabancin ƙasar mu Allah ka saita shugabancin ƙasar mu Allah ka ni'imta mu da shugabanci nagartacce shugabanci na gaskiya da riƙon amana da cika alƙawurra Allah ka hada shugabanni da masawarta na ƙwarai inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda so kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantar sa musulmin da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi ka sa albarka wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين